بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشهر دوتن الشهر دوتن قدو shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da talatin da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na takwas a cikin suratul mu'minun da yadda Allah ta'ala za mu tashi aya ta sittin da bakwai a tafsirin da muke gabatar a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Alamai Wallah da ke sabon zanzu a birnin Kano, Nigeria. An ma za mu tashi aya ta 60 da bakwai fadin sa mustaqbiri da bihi samiran tahjurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتبعوا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون الله مدركين سركي ينا بام الأباري أكان حالا ودنا مشركي كافري ودنا سكي أداوة ندعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي مستكبرين به سامرا تهجرون kalmar mustadbirin bihi malamai sun yi sabani dangane da ma'anarta na farko suka ce mustakbiri na bihi suna nuna girman kai da nuna isa ga alfahari da ɗakin ka'aba suna cewa ai mu ne ai mu ne na Allah mu da ƴan makka ne mu da muke gindin harabi shine mustakbiri na bihi ka duba ba su imani da Allah ba amma wai kuma suna alfahari da ɗakin Allah suna cewa nanu ahlul haramin lahi mu ne wato ma'abuta haramin Allah wa jiranullah kuma mu ne makotan Allah so ba wani wanda ya sai zo ya nuna mana wai shi ya zo da wani addini kuma suka ce la na khafu ahada ba za mu ji tsoron kowa a maka ba sun ki su yi imani amma suna nuna cewa wai ai ɗakin nasu ne mustaqbili na bihi samiran suna masu hira shine samiran kamar samiri ne ke in an ce samiran wato yasmaruna billahi fi bi majalisihim al-layliya akwai wurin su na kira kulab irin kulab kulab qur'ani ba da bai sun hado irin kulab kulab din su tantari tantarin su suna kira tahjuruna suna yin alfasha sun hadu sun zauna a dandalin su suna gare da Allah suna gare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna wato alfasha suna nuna cewa su da haramun nan nasu ne makka ba zuwa aka yi kaza kaza ba ya za a wani yanzu musu sabon addini ya ce musu kaza kaza sauransu suka ki musaddiri na bihi sami da tajiru fassara ta farko wasu kuma suka ce musaddiri na bihi wato suna nuna girman kai da kin imani da alƙur'ani shine musaddiri na bihi yani ya takabbaruna anil imani bil qur'an suna yin girman yastakbirun suna nuna isa suna nuna girman kai za su za a faɗa wani ƙur'ani wai a ce wai su yi imani da shi su ba su imani ba Allah ce samira suna ta hira a wato a gefen ake kawo kalmar samiran ana nufin sammar ne amma ƙur'ani ya kawo shi ya wahada shi wahada samiran amma yana da ma'anar sammar ne wato saboda an sa shi mawdai lokaci ne an sa shi a lokaci bayani ne akan lokaci tahtiruna laylan wato sun zauna suna suna hira cikin dare suna kuma albasha a cikin wannan hira hirar ta su kalmar tahjuruna a bizamin ta ko tuhjuruna a kira'ar nafi'u kenan مستكبرين به سامرا تهجرون القراءة النبي أما عند أنا ما كرمت أنا سورة ما سكرت وتقرأوا سنكرت تهجرون تهجرون بضم التاء akan ce kuma yana zuwa ne da ma'anar al-ihjar ke abin da ake nufi da al-ihjar shi ne al-ibhash ya da albasha al-ibhash bil qawl faɗin maganganu na banza maganganu na banza kamar yadda aka ce tafashuna wata kuluna alkana tafashuna wata kuluna alkana suna zagin annabi ne cikin ma'anar tahajirun hirar da suke yi manzon Allah ke zagi a ciki hirar da ake yi tahajirun nan albashin da ake yi sabon manzon Allah ake ainihin wato zagi تريدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتصبون النبي صلى الله عليه وسلم kuna kaurace wa manzon Allah kuna kauda kai da wani imani da shi kuma kuna zagiyar sa wa anil imani bil qur'an kuma kun yi imani da alqur'ani wa tafuruna ku kuna kore alqur'ani kun ce ba ku yarda da shi ba Allah ya aibata su Allah ya ce afala yajabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin أم أفلم يتدبروا القول لذلك أفلم يتدبروا القول يتدبروا ليتدبروا بمعنى أولاني بس يتدبري ما بس يتنادي ما وتزنشن يدوس ما جاءه من القول وهو القرآن yanzu ba su yi tadabbari ba su yi tunani a kan ƙur'anin nan da ya zo musu ba Allah ne ke sayar ba za su yi tunani a kan ƙur'anin nan ba أفلم يتدبروا القول أي أفلم يتدبروا القول الذي جاءهم وهو القرآن الكريم وهو الكريم فذاك بيع قلوب أن تنجيبا أظن أن لا يبقى باخد عن شيء في تدبري فيعرف ما فيه من الدلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم إن سني تنانيه فلا صدقني حقيقة أبين ده أنا بيزود شيء نجسكيا kuma da yake nuna cewa shi din annabin gaskiya yake ba ƙarya yake ba daga cikin daga jin zancen qur'ani in ka je da tsarin sa yake to ka san ba na dan adam ba wadduha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khayrun laka min al ula wal sawfa yudika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dhaliman fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه وعقروها فتمتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها كتب الله وانا ما يزيد قال وانا ما الله ايضا كان الله افلم يتدبروا القول فناس tunani ba ya hankali ma kawai ba sai an yi maka wani dogon jawabi ba daga jin zancen ka san ba da dan adam bane ba wallahi ya faɗa kun tunani dan adam qur'an a ina am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin ko kuma ya zo musu abinda wato iyayensu na farko ba su shi ba am dinnan ana fassara ta ne bi ma'ana bal kenan sai mu ce أفلم يدبروا القول بل جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Allah ya tambaye su ba za ku tunani ba ya ce bari dai abinda wato ya zo musu da abinda iyayensu na farko ne ba su zo da shi ba ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalina falidhalika ankaru kin abinda iyayensu na farko ba su zo musu da shi ba shine annabi ya zo musu da shi tunda ba su saba da shi ba sai suka yi inkari suka karyata ba su maganin qur'ani ba lalle ba su wajen qur'ani ba to tun da annabi ya zo musu da wani abu ba ko da ba san shi ba su sun saba da abin da iyaye da kakanni suke zuwa da shi inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala azarihim muqtadun haka suka ce ai inna wajadna aba'ana ala milla wa inna ala azarihim muqtadun mu muna nan muna kan abin da iyaye da kakanni suka zo da shi babu gudu babu ja da baya shi yasa suka kare ta annabi sallallahu alaihi wa sallam am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahu ko ba su san annabin bane ba su san annabin da aka tura musu bane Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa hum lahu munkirun dan haka suke musanta shi Ibn Abbas yace alaysa kad arafu Muhammadan fassarar aya wannan amfin alaysa shin ba sun san Muhammadu ba sagiran wa kabira a lokacin yana karami a lokacin yana babba sun san yarintarsa a gaban su yi girma sun san girmansa a gaban su yi girma ba wani abu koyi to me ya zo musu da wani abu ba ko da sani ba ana ko na su ba ko na saba ko sai duka ko sun san dangantakarsa kuma sun san gaskiyarsa wa arafu amanatahu wa iffatahu sun san amanarsa kuma sun san kamewarsa wa arafu wafa'ahu bil uhudi sun san cikawarsa da alƙawla sallallahu alaihi wa sallam wannan kamar Allah ya kunye ta sani ba kun san shi ba me ba ku a tattare da shi am lam ya'rifu lahu wato am lam ya'rifu ko su ba su san wato man rasulahum bane manzon da aka tura musu fa hum lahu munkiruna suke musanta shi am yaquluna bihi jinna cewa suke mahaukaci ne kalmar jinna ana nufin junun cewa suke mahaukaci ne ko cewa suke mahaukaci ne ai wane suka dalika bal ja'ahum bil haqq bari dai Muhammad ba mahaukaci ba ne sallallahu alaihi wasallam ai ko ya zo musu ne da gaskiya bil sidqi wal qawl alladhi la taqba sihhatu ya zo musu da gaskiya zancen da ingancinsa baya koya wa husnuhu da kyawun zancen alal aqli da mai hankali واكثرهم للحق كارهون اما كش da yawan su masu kin gaskiya ne saboda ba sa san gaskiya shi yasa suka kare da Muhammad saboda ba sa san gaskiya shi yasa suka yin imani da Muhammad suka yin imani da Al-Qur'ani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi am yaquluna bihi jinna kada mu sun ce ma wuce sun ce shahir sun ce ma wuce sun ce mawaki ne sun ce mai neman mulki ne mai neman sarauta ne sun ce mai neman matsayi ne sun ce mai kaza ne abubuwa da ga nan barkace na batanci dan a ki a yi imani da Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace walau ittaba al-haqq ahwa'ahum nama
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Allah madaukin sarki ya ce walau ittaba al-haqqu awa da a ce Allah zai bi soye soye zukatan su a nan alhaƙo ana nan Allah ne kamar yadda a ibn jirai da muqatil da sunti suka fassara walau ittaba alhaqqu ahwa'ahum da yake da walau ittaba Allahu ahwa da Allah zai bi soye soye zukatan su manufofin su ra'ayyukan su abinda suke so lafasadati samawati wal ardh to wallahi da sammai da kasai da bayan sun rugurguje to ba zai taɓa yiwa ba kenan tun da kasan sama da ƙasa ba za ta rugurguje ba ba za ta lalace ba to ko haka Allah ba zai taɓa bin su yasu da duka ta bada mutane daidai ke da faɗin sa lau kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata a nan gurin suna da soye-soyen zukatansu da su suke so wai dole wai annaban da aka turo wai dole sai ya ra'ayinsu to shi kuma ya annabi ai ba ra'ayin kansa yake yi ba abinda Allah ya faɗa yake to to in ana so a juya annabi to so ake a juya Allah to ko in Allah zai juyu da Allah zai juyu Allah kiyaye ta'ala Allah ma ya kullu ulwan kabira to da la fasadati samawati wal ard ai da sama da kasa ba su iya rike junansu ba da sun rubuce gabaki daya wannan idan mun fassara walam wittaba al haqq ala nahum Allah ne wasu kuma suka ce abin da ake nufi da haqqin ala nahum alqur'ani da qur'ani ya fi soye-soyen zukatansu me soye-soyen zukatansu Allah yana da Allah yana da ɗa اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا suna cewa Allah yana da ɗa to da ƙur'ani ya yarda ya bi abin da suke faɗa na yi wa Allah kishiya da samar wa Allah ɗa a bisa ƙudurin la fa sa gaci samawatu wal ardu da sammai da kasai ga baki ɗaya wato sun gurguje sun rushe sun lalace بما فيه القرآن بذي تقوم أبو الرسول والشيبة أما يا ليت su kan burinsu abin da suke so annabi ya canja abin da Allah ya zo da shi ya ba abin da su suka zo da shi shi sa da suka ce mu ne mu ne yan harabi mu ne nake dan harabi mu ne iyayen su kai kaza mu ne kaza mu ne kaza dan me wani zai tuka mana wani abu sabanin abin da kaza ba Allah ce ba a ce za mu bi kirkin bari dai mun zo musu ne da abin da zai ba su ɗaukaka da abin da zai ba su sharafa bal a ce nahun bi zikirhim ai a ce nahun bi fakhrihim bi ma fihi fakhruhum wa sharafuhum abin da za su yi alfahari da shi da sun rike abin da za su samu ɗaukaka da sun rike shine alqur'ani daidai yake da faɗin Allah laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum hakika mun saukan muku da littafi wanda yake a cikinsa akwai dhikrukum ai akwai sharafukum fihi dhikrukum fihi ainihin wato rif'atukum wa fihi sharafukum wa fihi fakharukum mun saukan muku da littafin da kun yi riko da shi da kun daukaka da kun yi riko da shi da kun samu abin alfahari da kun yi riko da shi da kun zama wasu da za a bace ku Allah ya ce wa annabi wa ta'ala wa innahu la dhikrun laka wa liqawmika shi wannan alqur'ani la dhikrun laka la fakrun laka la sharafun laka daukaka ne gare ka ba kai ne ba har da mutanen ka duk wanda ya ba alqur'ani ya samu daukaka duniya da lahira duk wanda ya imani da alqur'ani ya samu matsayi a wajen Allah kuma ya samu matsayi a wajen mutane malam tarihi ya tabbatar da ba a taɓa rike qur'ani a kan wulakanta ba tun da Allah ya yi in dai mutum ya bi qur'ani ya imani da shi to yana mutuwa da daraja yana mutuwa da kima yana mutuwa mala'iku suna yi masa suna yi masa ambato suna yabansa suna da alkiri a kansa wannan yana nuna mana cewa Allah ya girmama mu ya ba mu alqur'ani to bai kamata mu kaurace masa ba kamar yadda waɗannan suka kaurace masa Allah ya ce fahim an dikirhim موردون سيسكت مثلا شيء عن شرفهم وعن فخرهم موردون سنة ما سكر لكي قابل لي بس دوكنا سنة ما سكر لكي قابل لي بس الأنبهي لنون إساء الله تبارك وتعالى فكيما أتمت الله إما تبقوا الآن هكذا ومنشي لفهم عن ذكرهم موردون me kaurace alqur'ani kin kaurace me kaurace alqur'ani kin koyansa hijiranin ƙur'an ne wala duk musulmin da yake a matsayin musulmi bai iya karatun ƙur'ani ba kuma bai je makaranta aka koya masa ƙur'ani ba to zai tashi cikin waɗanda ƙur'ani zai kai su ƙararar tashi a yawa zai ce ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya ubangiji waɗannan mutane da sun riki annabi zai ce waɗannan mutanen sun ƙaunace wa alƙur'ani kuma ƙur'ani zai guje musu kana musulmi ka iya karanta duk wata jarida ta duniya kana musulmi saboda samun ranar lokaci ma har faransanci aka kawo maka saboda an kana lokacin kwarai kuwa bayan bayan turancin da kai da ka koya na ƙasar da ta mallake ku to har ma an kawo maka yaren ƙasar da ma ba ta mallake ku ba na ruwan da wata faransa faransa faransa mai zagin annabi an ƙara maka an ce ka iya taftahin bihi ko ka iya ko ka iya faransa Kalau kata keris, kata kata keris. أما والله أما والله بيجي على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة هي إن كشي وأنا سيري كتاب ملوكات تبيه ليش بيجي يا ما ما يقدر يجي يقوله suna alfahari da wani abu daban ga yaran annabi sun ki su koya ga yaran qur'ani sun ki su koya kuma sun ki su koya yayansu kuma sun ki su taimaki makarantun da suke koyarwa kuma ba su mai da wannan yaran wani yare ne da mutunci mai daraja ba bai da daraja bai da wani kiriri in ka je ka karanto shi ka dawo ba ka da wani ofishin aiki kuma amma shi ne lokacin qur'an lau annana a ce mun yi imani da qur'ani hakikanin imani mun yarda da qur'ani hakikanin yadda muna son qur'ani da gaske mun yarda zai cece mu ai wallahi da mun tira sa ai an san ko Qur'ani a cikin wata mutum san fara bare da dan dare da senior da senior da wace ce da wace amma ba yake da Qur'ani ba mu shi a waye ba mu shi a ne amma akwai faransanci waye da mu shi to yaki ne suke ta mana dama tun da aka yi duniya ke faɗa da gaskiya kuma ba za su daina ba iya hotar ku iya nasarar da za su ci a kanku iya jajircewa ku iya kokarin ku iya kuma yadda zamu shafa ba da daman duniya ba a fata ba zama ba a gogar maya tsakanin ƙarya da gaskiya ba haka ake wasu su mutu wasu su taso ci gaba mutum wai a zauna a zuba ido ana ta murkushe addini kun zuba ido kun shiru ai ba ta taso ba haka za a yi ta bugawa su buga mu buga ƙwarai kuwa su faɗa mu faɗa su makara mu ma mu makara wa makaru makara wa makarna makara وانظر كيف كان كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أجمعين. Babu duba da jama'a haka ake rayuwa is, is built on struggling. Haka ake ta struggling a ta bugawa kamar yadda kasa kullum sai ka fita gane hako to kullum sai ka fita gane gaskiya. Haka suke ta yi suna ta toshe hanyoyi na taimakon Allah. Duk hanyoyi da ka sani za a taimaki addini ko a taimaki musulunci ko a wallahi dole shi ana ta sa wa mutane kin addini ba dole dole ana sa musu son wani abu daban wanda ba addini ba in kai wasa sai ka waye gari ƴaƴanka tashi wallahi ba san musulunci ba Allah ne ke da saboda duk abin da ake nuna mutane yau na ci gaba ayi kaza ayi kaza ayi kaza gaba ɗaya ba mu magana addini a ciki ba ƙauye ne da addini a wajen su so ba a musu magana a cikin kawai so haka suke manzo Allah ya fama da su ka duba yadda Qur'ani Allah bai ce afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin am lam ya'rifu lahu rasul am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun yanzu musan annabi da wani suke musan kashi kaga shi ashe abinda faransa dai zagi annabi ashe gano wata yi tsiyar kafarancin da Allah ya tsine musu albarka ya yi yammari sai halaka da su shi ne abin da faransa take koyi yau na zagin annabi na bata annabi na cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun ce da shi ma wakaci ne am ya tsoro da bihi jinna Allah ya karyata su take ce bal ba haka bane ja'ahum bil haqqi amma matsala ita ce wa aktsaru lil haqqi karihun da yawa daga cikin su ba san gaskiya kuma haka duniyar take ولو اتبع الحق اهواءهم ده اشياء قران يقول اشياء الله تنسوا يسرهم بلا تنسوا اي جاء لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل بل دي اتيناهم بذكرهم يا مسلمون يحصل الى ابو الذي بس تنسى اشياء القران ما هم عن ذكرهم موردون سنه تقول لك يقول القران ولا شو وكم تبدا بقوه اراءات اسلاميه يتشبه وكم تبدا بقوه ان بيوم kana nema duniya makaranta da ba a biya su kurfi so islamiyya ce ta san me yasa saboda qur'ani yake da cheapest very very cheap eh inda kayan Allah ne ba za a iya ba kuma ba da wani darajar da za a biya masa kuɗi wanda ya fi kowa a rana ba shi malamin ƙwararri Allah karim in ma yana da albashi maza ga wasu ana ba su kuɗi a banza ba iska wani wai biye ne shi biyan wa gwamna sai ya shekara guda bai ga gwamna ba amma shi biye ne da albashinsa ku yi hakuri ba biye ne ku yi hakuri ku ci abinci Allah ne ya ba ku ko ba ku ba ku ci abinci Allah ne ya ba ku da biye da yasa da waye ko wani da kuma yasa yasa duka kowa ka ba shi ce ka ba shi abinci a san ba ya gwamna ai da an ai akan ka'idar ko ko ko a ko ko ko a tuwa dai ni tunda kana jin Allah sai kike nan da ya kai wanda yake kai ka fara ko ba ko ne ba amma ma ko ai ba wa ya san a garin nan ba aka zo kuma na a rediyo ma da mutum zai fito yana yana cewa sai mun ko ruma su karkatar da wannan ko ba yi ba ai aka yi ta bi tirela tirela ana ɗiwa a madalai ana lura su ana koyar su amma ga ƴaƴan ƙarna inyamurai mashaya giya sabon garba wanda yake bashi sha giya da rana dare ya shigo gari su fashi da makarantu wanda yake makarantun allo da ake koyar da qur'ani nawa aka kashe a garin wallahi tallahi duk wanda ya yi wannan azabar kasar wallahi sai Allah ya tambaye ba kwamishinan ilimi ko kwamishinan wace ce wallahi sai Allah ya tambaye kuma duk wanda bai gaya masa gaskiya ba ya yi gare ka abun kunya dan musulmi a ce da shi za a sa tubalin da za a yaƙi gurin karantar da Qur'ani sai sun yi kuskure a musu gyara ba gare ya ta da ba ake ana sulhu da su su ko da can kashe mutane suke suna ta'addanci amma har bin su ake ana sulhu da su ana neman a zo a tattauna har kuɗi ake ba su wani fa kashe mutane suke kada da kara to sai wannan yanzu shi kuma Qur'ani yake koyar da mutane ba sai da cewa kaza kaza kaza to ba sai ku samu sai bashi ku da biyan su hai ko da kudaden da ake kashewa a banzan mazara ba komai ake da su gashi nan muna ta gani kawai dai muna jin tsoro ba za mu faɗa ba ne ba ba da wanda a biya ma da makon ana ba a jira gina makarantar Allah ba ba zan ga mu gaskiya ga gidajen giya a garin nan da yawa guda nawa suka rufe abin abin abin iya an rufe makarantun allo amma kuma ga gidajen giya suna da lasin da in na babbar kalabin nisa ba ya yi wani zuwa ga kan yadda an ya kama kuma shi ga ya wasa suna nan suna da kuma suna barata su suna allazi bayi da yawa an ba na so su yi kafin a taimaka musu ba goyon bayan su muke wallahi kuskure ne ba daidai ba ne amma a taimake su wani ba daga cikin su billahi da azimu albarkacin makarantar allon unguwar su ya iya alaƙar zuwa nata shi daga cikin waɗanda suke koran makarantar albarkacin makarantar islamiyya duk mun bincika mun sani da ba da wani malami ya taho daga daga daga jigawa can wani ƙauye a jigawa ya zo kama makaranta a wurin ba da ba ma bude da shi yanzu bai iya karanta ƙwani ba ƙwai ba wannan makarantar allon ita kaga wannan ba daidai bane ni abin da nake fahimta kullum idan aka kawo mana wani tsari sai mu rinka duba addinin mu daya mu rinka duba al'adar mu biyu mu rinka duba kuma alkhairin da ke ciki za ku waye gari wata rana ko a kabari kuke kuka ji labarin an zo an kafa dokar da za ta hana karanta da Qur'ani wallahi sai kun yi kuka zuwa da kawai kuma ku ne tubali ku kuka bara wani ce wallahi a ni dai a zamanin na ni da hannuna ya taimaki rugurguje makarantar Qur'ani ko kusurin su ce wala ba za a yi rauni mutum rauni kan mutum kan mutum mutuncin mutum za mu yi kai ka ci mutuncin mutum ya ɗaure shi kai duka shekara nan za ka yi haka kuya shekara nan mutum dai mutum ya saki baki ɗan jarida suna ta zuga ka an yi rikodin an ajiye wata rabu da mutum neman gwamna a yi kuka fito neman kaza kuka fito neman kaza mu ji tsoron Allah mu gyara mu gaya wa kanmu gaskiya da gaskiya wani abu ba a kudu wallahi da su shi ba a kudu jihohin kudu ba za su yi shi ba so muna ciwo muna jin ciwo akan ciyar da qur'ani baya da kaskantar da alƙur'ani baya kuma wannan ita ce gaskiya ko an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba Allah ba ta hakuri amma amana ce wanda mu ga wallahi akwai da mutum musulmi ya zama da hannunsa aka rubuta karantar da alƙur'ani ko da ko ana karantar da shi a yadda ake karantar da shi ana yin zai a taimaka a gyara kurakuran shi shi ko jarata ba da ake shafa ne ko dai jarata to shi ya ɗan yi ƙoƙari ya je ya kashe miliyoyin kuɗi ya gina makarantu ko ba kuma ne ba ya gina karan makarantu ya gina tsangoyi kuma ya ce zai samu albashi ce duk da a lokacin ana ganin kamar kula ce da rigar akuya da waya ba a yadda dai ba a taɓa ba saboda hikimurmuran da yake karkashin wannan amma ko ƙarya yake ne ya yi ƙoƙari kai baka gina makarantar ba kai baka yi komai ba sai duka sai kora sai maza sai ƙasa sai dole ba Allah kawo rubuta alƙur'ani ku kimanta alƙur'ani kada ku bari ku yi sifa da irin sifofin wanda suke fata da alƙur'ani ku ko malama alƙur'ani ku gyara abin da yake na kuskure ku nemi shawarar malamai ku gyara abin da yake na daidai alƙur'ani bai ɗauki kaskanci ba alƙur'ani bai ɗauki wulaƙanci ba amma dai mun sani cewa malamin alƙur'ani yana da ikhlasi tunda duk wani malami cikin malamai suke karantarwa ko abu ko komai da zarar an daina bashi albashi ne ne yake shi kuma malamin alƙur'ani kyauta yake koyarwa har abada sai tara yara ɗari biyar yara dubu wallahi akwai malamin da je wurin sa malam mahaddacin qur'ani ne a garin nan wato bai zai iya kirga yara mahaddata nawa ya samu ba almajiran da yake da su sun fi dubu amma ba ba mai biyan sa naira ɗari ɗaya a cikin iyayen sa shekara haka zai koya tun daga kada baki su zauna a tattare da shi tun daga kada baki har zuwa ainihin rubutu har zuwa hadda hadda sun zama ya sallame shi ce ya ce kuma ku tafi garin ku je karanta da qur'ani yana nan yana zaune haka ke karanta su tafiya karanta babu wata gwamnati da ta sa masa dubu hamsin da za ta rika biya su ko lokacin gama ko kada da gama ko sai da is he not contributing huh is contributing shi bai ba da gudunmuwa ba na taimaka alal akalli ya hada yaran nan ya ba ya fara musu karatu ta dalilin su an samu limamai bila a dare alƙal ya samu muku waɗanda in ka rikice za ku je ku ce a zokan a rubuta zokan Qur'ani ko ba ku wani to da babu su ba samu wasu rubuta zokan Qur'ani in ka rikice wannan wannan wani tsohon sako ne da ya kamata a sake shi wata biyu ban sake shi ba sai yau na sake duk da dai an samu sauki an ta'addu'o'i Allah ubangiji ya taimaka kuma mai girma gwamna muna godiya ana saka da alheri don gane da kulawa da makarantun qur'anin nan da aka yi Allah shi ba da lada shi da wato da mu hadimul qur'an aka ce hadimul qur'an ya bari da mutum qur'ani a ajiyar sa hadimul kai da zamu da qur'ani duk da mu da kai bane to nan ƙara masa biyo wanda hadimul qur'an na gani ya faɗa ya ce jigo ne ko ba ku ta bugawa ta fafatawa to muna fatan Allah ya farfado mana albaratun mana Qur'ani Allah wa baki ya saba da Qur'ani kuma su gyara kurakuran da suke ka duk wani wata munasaba ba ka ji wannan aya Allah ce am tasaluhum kharajan wai karantar da su da kake ya kai Muhammadu lada kake nema su baka fa karatu rabbika khair lada ubangijinka shi ya fi alheri wa huwa khairur raziqin shi ne mafi alheri masu azurtawa yanzu ka ga malamin da ke karantar da Qur'ani ba lada yake ba ba lada yake wala mun yi karatu a gaban malaman sun karantar da mu shekaru ɓaru ɓaru tun tun alifun alu an baki ƙwangal ba alu bai zazzan haƙuri alu an baki ƙwangal ba alu bai zazzan haƙuri haka za ka yi ta buga ba sai sai ka riƙe wallahi ba da bakin haka sai mu haddace shi suka koya mana har muka zo muka fara ba ni ara alif da nan harkuri bismillahi kaza suka koya mana dukkan mu suka zo suka koya mana da rubutu mu iya rubutu ba muka yi a rubutu duk allo ma sai an koya mana za ka kai alƙalami sai an koya mana za ka iya kwantar da ban gamba ta alƙalami ya za ka fere alƙalami ya za ka kaɗa tsawada ya za ka rubuta aya ya za ka yi kaza su zo su koya mana duka iya rubutu ba su ko kuma gwagwagwagwa ba su a bashi kawai sai zamani ya zo ya juya wani ya zo ya ce su zuba ido mai shiru abin zama yana da kuma karatun nan na Allah na bibiya shi ne karatun gaskiya dan barin da yawa duk yaron da ya makaranta a loye shekara shida in Allah sa da in ka zo ka tambaye shi abin da ya koya shekara shida nan zai nuna ma ya iya amma ka je ka samu yaro dan ka dan firamare da ya gama firamare billahi da zai kyar zai iya maka sentence daya ba ka bane dan sakandare ba ka gara maka ba shi magana da yaro dan sakandare yana kokarin graduation ko ba shi magana da ne kace ka ya shekara kusan goma a makaranta wallahi da kyar zai ka ba ga shi kana gani ba mutum ba zai zo ko ya yi digiri ya gama sabu kana mai interview yana neman koyarwa ba abin da iya komi da iya kai ne ka karanta na karanta to me kace ce nuna ba diya ce amma ka kuma shi baya magana ma da turanci ma baya ba shekara sa kusan goma sha uku yana karatu ya zo da digiri amma ba da iya ba amma duk wanda ya shekara bakwai qur'ani ai ya gama amma insha Allah kaga ashe ashe akwai samara kenan akwai me akwai amfani karatu suke da gaske ka ga yaro yana tuli yana tuli mai to Allah tuli mai ba ba da tuli ba ta abin yace da sai mu ce mai ta son gari a wani karatun boko da ake rike shi a masa wannan karatu ai ba su ake alalla ba a wuce a kuma ya samu takarda kariyar banza kariyar ga jahil da wani shi ne da gaskiya wannan ko a ci abinci a duniya ya gama da sauransu yana son gaya mu yakar karatun qur'ani yakar musulunci amma ai hakuri da wannan kun tas'aluhum kharajan Allah yake cewa tambayar su kake yi su biya ka dan ka karantar da su am alama ce ta hun bihi abin da ka zo musu da shi kharajan ana nufin ajara kharajan ana nufin jibula fa kharaj rabbika khair kharaj rabbika khair lallai biyan ubangijinka abin da ubangijinka zai biya maka shi ya ba alkhairi أي ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير أبن الله زي ما كان أرزقي بالثواب يسعى شيء ما الخير وهو خير الرازقين شيء ما في الخير ما سألك يا الله تبارك أرزقي لك غيرك دون ديني ما أرزقي أولا الله شيني مجاهد تبقص دون دي كاما أولا من الله يا كاما شرمي يا كاما إسكا تسي الله يشرمي كما أنا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون الله يا أبو مثل الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وإنك للي كي لتدعوهم إلى صراط مستقيم كان كرا سنين إذا أنا وجبتي من كيكيا ومن الإسلام وهو الإسلام شيء مسلم wannan Allah ya tabbatar wa da manzon Allah sabon da ya zo shi gaskiya ne kuma abin da annabi yake dauke da shi yake kira zuwa gare shi ne alqur'ani kuma shi ne musulunci wa innal ladina la yu'minuna bil akhirah lalle waɗanda ba su yi imani da ranar karshe ba an sirati dangane da wato addini na gaskiya lanakibuna masu adawa ne masu kuma kauce masa ne kalmar nakibuna ana nufin abiluna nakibuna ana nufin ma'iluna sun kauce sun bar as-siratul mustaqim wannan Allah ya nuna mana da hanyar bari da hanyar tawadda da abin da annabi ke kira ya zuwa gare siratul mustaqim amma kuma waɗanda suke ba su yi imani da ƙarshen rayuwa ba ba su yi imani da kiyama ba to an siratul nakibun su kan masu barin hanya ce ta musulunci masu kauce cewa musulunci sai Allah ce ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ga ɗabi'arsu Allah ce walau rahimnahu da mun ji tausayin su ko mun ji kansu shine walau rahimnahu da mun tausaya musu ko mun ji kansu wa kashafna ma bihim min dhurri muka yaye musu abin da yake tattare da su na cutarwa kamar fari kamar rashin ruwan sama kamar talauci kamar matsi in muka tausaya musu wa kashafna ma bihim muka yaye musu irin waɗannan abubuwa suke ciki cututtuka da rashin lafiya da fari da rashin abinci to lalaju da ku sun ci gaba fi ubuyanihim akan wuce gona da irin su da zaluncin su ya mahuna suna wato masu makancewa akan ainihin wato bin ƙarya ba za su daina bin ƙarya din ba za su daina ainihin kaucewa gaskiyar ba wato in mun tausaya musu ma ba ka daina wa za su yi ba ci gaba za su yi ولم ينزلوا عنه فلا استقبلوا وتعنهم وتو أقلنا shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya nuna cewa waɗannan mutane bukatattu ne kar ku taɓa tsammanin gata zai sa su dawo su da gaskiya su tsaye su ne suka ga gata su lokacin za su yi faɗa ba da annabin Allah su yaƙe shi to sai Allah ya ce ga kuma
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون
Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad akhadnahum bil adab kenan bai musu rahama ba ai hakika mun kama su da azab abin da ya faru manzon Allah ya ne addu'a a Qurayshawa yace ya Allah ka sanya musu fari kamar fari lokacin Annabi Yusuf an yaj'al Allahu alaihim sinina ka sini Yusuf sai kuwa fari ya same su Abu Sufyan ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin malam an ƙera ruwa amfani ya kafe ya rike ƙasa ta rike gari ya bushe dabbobin abincin dabbobi ya tsare abincin mutane ya tsare ruwan da za a sha sai an yi tafiya mai bala'in nisa rijiya a yi ta tono ruwa ya gudu ya tafi dama Allah ce walau rahimnahu wa kashafna ma bihim min durri da mun tausaya musu muka yaye musu abin da suke ciki na hari da rashi lalabtu fi tughyanihim ya'lamun da ci gaba za su yi ta yi akan tughyan din akan wuce gona da iri akan girman kan akan tsiyar bal Allah tabaraka ta'ala ya ce bari dai ai wa laqad akhadnahum bil adab mun cakke mun kama su da azaba muka sa annabi musu addu'a annabi ya daga hannu ya ce ya Allah tunda ba su yi imani ba su kai magani ka jarrabe su da fari da rashin ruwa kaga ruwan da kake gani in babu shi inda kake tsammanin ana kawo abinci ba zai zo ba in ka ga ba ruwa to alamar yunwa za ta sauka zara an samu karancin ruwan sama to ka tabbatar yunwa ta yi sallama duk Allah ya rike kuma shi barin ubangiji fa ba wani ruwan sama kadai ba na kogin ma zan yi wake kai ba ga kogin ruwan ko ku yi sha rana kasa yake yi ba kasa tana tsotsa iska na ɗiba tsuntsaye na sha dabbobi na sha ciyawa na tsirowa tana tsotsa duka sai ta tafiya na saman Allah ya ki bayarwa ƙasar ita take so za ta kiri kewa to hatta kogunan ruwan ƙasa yake yana bayar kifaye su ta guduwa suna komawa inda ruwa yake da yawa saboda ruwa albarka ya yi musu addu'a sai ga abu su da ya ga an ci kwakwa an wahala ya ce an shuru Allah ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi bai ce sallallahu alaihi wasallam saboda ai shi bai yarda da shi ba na haɗa ka da Allah da zumunci an shiru Allah wa rahima ina haɗa ka da Allah da zumunci alasta tazgumu annaka bu'ista rahmatan lil alamin kai ba kai kake ce mana an aiko ka a matsayin jin kai ne da tausayi ga ba talikai ba kan Muhammadu a kan su abu su da ba a yadda ba yanzu ba abinda Allah bai gaya musu cewa ni rahmatan lil alamin ya wani sai ta ba amma da aka ci wahala aka ci kwakwa aka wahala aka ga ba mafita kai ba kai kace mana Allah ya turo ka rahmatul lil alamin ba a musu kan ayyata akwai Allah mai aikake na yau kuma da Allah ce bala yace kwarai ni ne abu su kan sai ya gaya masa Allah ba da yace karkatar talaba a bisai ka zo ka karkashe mana iyayen mu duk ka sa takobi ka je jihadi duk ka gaje wa qataltal abna'a bil ju'a da'an mu kuma duk harshe mun su da yunwa kenan abu su kan ya yi da akwai Allah da annabi zai roƙa da ya yi ko ya roƙi Allah Allah ya sa mutane a shiga cikin kaza a shi kayan da akwai wannan Allah suke ta jayayya da kai ayyuka baka yi imani da shi ba sai abu su bayan ya ga kamar na kokari ce to fadu Allah an yakshifa anna hada al-qah to roƙa mana Allah nan ya yaye mana wannan fari da muke ci a'a ina kuma kan ku ina suke ina kuma kan ku ina kuma kan ku ni tsaro roƙi suka yi rubutu annabi ya ce masa komai ba ya daga hannu fa da Allah fa kushifa anhum ya roƙi Allah kuma Allah ya yi musu wannan fari Allah ya ce kamar su kanu ne rabbi yi kuma ya su zama o waɗannan mutane gafara da ba su nuna gajiya wasu ba shi ne kamar su kanu ba su nuna istikana istikana kamar kai kai ne istikana ka nuna ba za ka iya ba sun ki su su tsatsauta su miƙa wuya su tsallama lirabbihim ga ubangijinsu وفي خضوعها وما ذلوا لربهم وما يتضرعون هم استثنى كما تتضرعوا إلى أي لم يتضرعوا إلى ربهم بل مضوا على تمردهم بس كان عندك كيبا كابدا من الله ياتي ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر muka ce Allah ce lalajju fi tughyanihim ya'mahuna to shikenan Allah ya ce wala ka kafar namun bil azabi muka kama su da azaba muke musu azaba ta fari bayan azaba suka zo suka roƙi annabi suka turo abu sufiyan suka ce ka roƙan mana Allah naka ya yaye mana wannan ai kai mai saurare ka yi tsammanin cewa idan annabi ya roƙan musu Allah suka samu abinci suka samu waraka kai ka ɗauka za su daina shaidancin da kafin ko to shine sai Allah ce fa mastakanu li rabbihim bayan an yaye musu wannan barin Allah ba su nuna gajiya ba su ga ubangiji ba wa ma yatadarruna wa ba su zama to masu kan da kai ba bari dai ci gaba suka yi tai bari mu ji me ya faru mana
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون
Allah ya ce suka ci gaba hatta har sai da idan fatahna alaihim baban muka buɗe musu wata ƙofa za a zabe ma'abuciyar azaba baban za a zabe ƙofa ta azaba shadid azabin sifa ta azaba ɗin kuma shadid mai tsanani ibn abbas yake cewa kun san baban za a zabe shadidin yace alqatlu yawm badri Allah ya kaddara su Abu Sufyan aka tafi yaki aka je yakin Badar Allah ya sauka musu aka ta zubar da su bayan wancan fari da ya same su yunwa ce ta kashe su fa mastakanu li rabbihim wa ma yatadarruna suka ci gaba da tsiya hatta idza fatahna alaihim baban la azabin shadidin har sai da muka zo muka bude musu wata kofa ta azaba mai tsanani ita ce ranar yakin Badar aka yi tabarar da su haka imam mujahid ya ce a wata riwayar malamai suka ce baban za a zaben shadidin Allah ne buɗe musu wata kofa ta mutuwa malam suka yi ta mutuwa yanzu kaga wani lokacin yara in ka ga mutuwa ta yi wa ko a share wannan a share wannan a share wannan wani abu Allah yake za a rage wasu ne wasu su kaɗu su girgiza masu hankali su gane imani ba su barkari na ce su ƙara imani masu ɗaukar izina su ƙara ɗaukar izina wani ya fi ka lafiya amma kun yau yanzu ku duba yadda aka yi shi kan da ɗan adam a ƙarasa a lokacin corona gawa gawa mutuwa mutuwa mutuwa kowa wani mai dawoci ne da tari aka yi kana a masallaci ne da ana wani wuri da mura ta kama ka wasu ke ta mutuwa haka kawai wani yana zaune a gaban iyalinsa yana zaune ya kai ta haka daga nan zai kada kan su shi ke ne suna nan da yawa wani kawai dan da zargi ji ana zuwa asibiti ko shi ke haka ake su zubar da mutane ke da mutuwa da yawa mutane suna tsammanin ba za su tsallake a wani ba to Allah yana saukar da azaba ta mutuwa amma da ba mu annabi da zai maka bayani ya ce maka wannan mutuwa ta azaba ce alal akalli zafin rubuwa da ta shafa na yake da azaba karka manta duk wanda ya mutu ya da sosai da taimakon Allah ya yi na over ta tsaya talauci ne a rauni ne a gida ya wace ne a araba gado wallahi ma za a ga wanda ya mutu kun sarki biyu bai ba tuntunan sun kasame abin da ya wuce ba sati biyu suka samu rikici bala'i aka fara yin gidan ko sati biyu ne aka bar sa ba aka ce sai an bi bari kowa ce ta da hayanta a bani da hawa يا مواجه رجلا إنا لله وإنا إليه راجعون كان عليه في وراء إذا كنت قم من أقبال أبوي وربي وبعثه وأيدي جد ولا أقع وأقول لك إذا كشف الكتاب وأنا جنا سيأكد في كشف على وجه سيأسيني بالمال يدوم يتي أولادك gidan naira miliyan ashirin sai gudu da ce miliyan hudu da rabi haka ko suka ne haka kuma za a rabe shi a neman wani ta gefe ya kwanci kwanci sai shi a ba kai kana kawai kana kwanci ka kashe naira miliyan talatin a cikin sa motar ka ta naira miliyan biyar a yi gwanjanta miliyan ɗaya da ɗari biyar saboda ana so a raba ta so ake a raba ko ta kana wani a wasu zasu gonarka ta gari kaza a ce a ɗauki matar ka wance da ita da ƴaƴan ka an haɗa kuke kuma za su je ƙauye ba kullum a siyar da gona a kawo musu kuɗi a siyar maka a kawo maka kuɗi ta cinye gadon ƴaƴan ka ƙanana mai sabon aure ta aure wani namiji yanzu su miƙe ƙafa su cinye arzikin da ta kama ƴaƴan ka su tashi babu kuɗi makaranta ta mutu to ai ba mu zai kare su sannan ka kuma kowa ta kashi yake ka tsaya ka rufe ido ka ga yau ka fara ka cikin dangi ka da yan wanka wai da yake maka ƴaƴa ka yau ka tsawon kan sa kowa yau ka tsawon kan sa ka ce yau ka rufe ido ka ce mun na fadi na mutu a cikin kanne na ko yayye na ko kaza na ko dangi na waye zai roƙo mi ƴaƴa na ka rufe ido ka duba matarka da gidansu da gidan iyayenta za su rungume maka ƴaƴanka su rike maka kawai sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in an mutuwa ba yadda ka san kan mai kuma da wani ji ba bai bajewa ba bajewa da ba ma ta ka wasu wani gari ne su tattare ta saboda ita ce a wasu gane su za su ko cikin yan zarin canci a ɗaya ya yanka ɗaya ɗan gane ba a tattara ta shi ke gida ya kusa idan alhaji wani da shi ne a cikin iyali da za a rabe shi wani ibara ya zo ya saye shi da shi ya kare mun aka ce baban za a zaɓe shahidin din da mutuwa ce Allah ya buɗe musu suka yi can mutuwa suka yi can mutuwa wasu ka ce hatta idan fatahna alaihim baban za a zabe shahidi shi ne biyawu sa'ati tashin albiyawu duk da cewa wani sai ranar da muka buɗe muku kofa a ranar da ɗanin da suke tashin albiyawu idan mun fihi muhlisu suna masu ɗauke tsammani min kulli ɗaya a yi suna min kulli ɗaya ranar da yawa sun san duk ya ko wuta da kuwa za ta ɗauke tsammani da ɗaya da wani asali ba duk ranar da mutuwa ta zo wani to za ta ci da ya tashi maganar ma wai a ɗaga maka kafa ko daga wani tausayi a tattare da ita ko wani jin kai ko za ka barka ko za ka lallabe ta ai ba ta san wannan zancen ba ai mala'ika mutuwa ai ka wannan magana ba dan ranar da ka miƙe ka ganka aka ce yau kiyama ne to idan mun fi mun gudu sunan kenan ranar da za a ɗauke tsammani kowa ma zai san cewa wannan rana ba sai sai dai abin da Allah ya yi ranar da mutalar musulmi na yau ma'idin مقرنين بالأصوات suna daddaure a cikin angoki da abin da ake ɗaure mutum sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum an-nar sun shiga wuta tsundum ta musu riga ta musu wando wuta ta jahannama a riwaya aka ce rike mutum take inda ka taɓa ganin kwanta in kwanta tana cin wuta da ƴan cikin mutuwa za ka ɗebe ta ka hullar sai ga wuta yana ta wuta wuta da wahala cikin barin kwanta to haka in wuta ta kama cikin mutum ka yi ta bugewa ba zai kuma kai ta ƙoƙarin ta ba zai kusa ta samu mai nama ta samu abin da take so ka ga mutum a cikin wutar kundin ba ba wai kafarsa a cikin wuta ba a'a ko gefansa a cikin wuta ba a'a shi din gaba ɗayan sai da san mutum yana da wilaya a cikin ruwa haka za ka ga mutum a cikin wuta kawai yana da birki ba